أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا الشرين ترى دوة شدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيدة تريه أدى أربعين دقايا wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da sittin zuwa aya ta ɗari da sittin da ɗaya a cikin suratul an'am shafi na ɗari da hamsin a yau za mu tashi akan wannan aya da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin kara wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah ya ce, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيما دينا مستقيم ديكو قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيما مستقيم.
مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين kafin mu shiga gadangadan cikin karatu akwai hadisin da muka kawo wanda muka ce sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi shawara da muhajirun da ansar sannan yayi shawara da kuma mashyahatu quraish waɗanda sun ka zo kafin fathu makka ko ko bayan fathu makka kaɗan to abin da yasa yayi shawara da su saboda kasancewar su suna daga cikin masu khibra mai an ce shaykh tsoho yana da khibra ko ba haka ba abu na biyu saboda ya haɗe dukkan al'umman musulmi ba don saboda sun fi waɗanda suka hijira daga farko bane saboda ta nan ɗan shi'a zai biyo ya ce a to kaga sai na Umar ya watsar da muhajirina wal ansar mu yi hattara Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ka ce innani hadani rabbi lalle ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya an gane ko wato wannan bayani ne a ƙarshen sura ka kamar sura ta fara bankwana shi yasa الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أتكلم العذب النمير yake cewa lamma bayyana Allah in qisamal khalqi ila muhtadin wa dal bayan Allah ya bayyana cewa mutane sun rarrabu ko sun kasu zuwa ga shiryayyu da kuma batatu ko daga shiryayye zuwa ga batacce jinsi kenan wa mufarraqina dinahu wa mufarriqina dinahum shi'an da waɗanda suka rarrabe addinin su jama'a jama'a ko wato suka rabu kash- kaso daban-daban kungiyoyi ba irin waɗancan kungiyoyi na dan gungu ba amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yusarriha malaman zaure sun kace shi kururutas ya fito fili yayi bayani kiran daga kururuwa ne ko ala ru'usil ashhad akan kawunan wato mutane kiran ma'ana ya fito fili kowa na nan yayi bayani annahu cewa shi lam yattabi' subulaz za'igha bai bi hanyoyi waɗanda suke makarkatattu to bayan shi- malam ya ce lam muna iya ƙara lan kuma kuma ba zai bi su ba domin lam tana nufin abin da ya wuce to a gaba ma ai ba zai bi su ba lan din ne da ƙara ta an gane ko wallahu ta'ala a'lam wala turuq ad-dalla kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba zai bi hanyoyi batattun hanyoyi ba wa annahu ala al-huda al-mustaqim shi yana akan hanya wadda take wato shiriya hanya wadda take daidaitatta wal mahajjatil baydaa yana akan hanya wadda take mai haske allati hadahu ilaiha rabbu wadda ubangiji shine shiryar da shi zuwa ga wannan hanya an gane ko sai ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace wa fihi idanun bintiha sura wanga bayani na qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim yana wato sanarwa ce zuwa ga ƙarshen sura li'anna al-wa'idha wal munazim domin mutumin da ke wa'azi da mutumin da yake tattaunawa da kai akan wata mas'ala idan ma ashba'a al-kalam fi gharadihi lokacin da ya cika bayani tunda an ce ashba'a ko shine ma'ana ya kai matuƙa wajen yin bayani ga abin da yake son ya kai gare shi thumma akhadha yubayyinu martadahu li nafsihi sannan ya haɗu ko ya fara yana bayyana abin da shi ya yadda da shi wa ma qarra alaihi qararuhu da abin da shi ya tabbata a kansa alima sami' mai saurare zai fahimci cewa annahu قد أخذ يطبي سجل المحاجة كنن يفار للتاف يرفع للتاف أبنا جاي يكوك تتوناوا ولذلك غير الأسلوب دا هكا سي الله يتنز أسلوب مغانا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم sai ya umurci manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an ya kula ashiya ya faɗi ya faɗi waɗansu abubuwa ko ababe yu'linu biha usul dinihi waɗanda zai bayyana asalin addinin shi yace wa takarrara al'amru bil qawli thalatha marratin tanwihan bil maqul an maimaita wato qulqul haso uku dan saboda a nuna magana tana da muhimmanci ai duk alqur'ani abinda an ka umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fada to amma me yasa na aka ce qul innani hadani rabbi qul inna salati qul a ghayra allahi abghi rabban saboda wato kamar wannan magana ce wanda tana da nasa muhimmanci na daban ina fatan an fahimce ni an gane ko kul ka ce innani hadani rabbi lalle ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya dinan wanda yake addini to kaga nan shi siratin mustaqim wato da kasra ne an gane ko to dinan kuma sai ya zo da nasba me yasa aka mishi nasba waɗansu malamai daga cikin malaman tafsiri suka ce dinan kinnan hali ne shi ko alhalu a larabci ya ce mansuban kenan halu kaunihi dinan waɗansu kuma malamai daga cikin malamai domin mi suka ce hali ne na siratin mustaqim duk da yake nakira ba ta samun hal amma nan ta zama to kamar nakira ce mausufa ta yi kusa ga ma'rifa shi yasa ta samu wannan hal waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abin da yasa aka yi mishi nasba mansubun ala niyabati ala al-masdar asalin maganar qul innani hadani rabbi hidayata dinin sai aka shafe shi hidaya sai aka kawo wato wancan kabbacin shi kenan ko sai dauke wurin sa waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a ala idmari fi'lin aw taqdiri fi'lin wato dinan kinnan asalin sa arrafani dinan ubangiji na ya sanar da ni wani addini ko ko ilzamu dinan ko lizamci wani addini ko hadani dinan ubangiji da ya shirye da ni zuwa ga addini amma wato zance mafi inganci wanda malamai suka dauka shine shi ila wato ilqul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan kinnan badali ne na siratin mustaqim to amma na akwai matsala saboda shi siratin mustaqim kasra ne yake da shi to dinan kuma yana da nasba to shi ko badal da'iman yana bin al-mubdal minhu ya aka samu wannan sai malamai suka cewa shi asalin hada fi'ili ne wanda yake yana ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi mubasharatan an gane ko ihdinas siratal mustaqima an gane ko wani lokaci kuma sai shi ta'addi zuwa da ila qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim wani lokaci kuma sai shi ta'addi da lamun wato inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam to qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim aslin siratin mustaqim kinnan wato nasba kamata ayi mai wa hadainahu masiratal mustaqim to amma tun da harafin jarra ya shige shi sai ya sai da kasra to sai zamanto badali na mahalli domin a larabci abu na iya zamantowa badali na mahalli ana iya cewa dinin kuma ana iya cewa dina an gane ko almuhimmu dai dinan addini ne an gane ko qiyaman ko qayyiman kana da qira'a guda biyu in ka dibi qur'anin da aga hannunka a yanzu nan ke hannunka a yanzu nan zaka ga dinan qiyaman to amma sauran qurra sai sun ka karanta dinan qayyiman yanzu da zaka dauki qur'ani da aka rubuta da warsh an gane ko zaka ga imamu nafi' da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibn al-ala da imamu abu ja'far da imamu yaqub sun karanta dinan qayyiman to sai malamai suka ce shi qayyiman sifa ce mushabbaha min qama yaqum idan ya tsayu asalin shi a waznu sarfi fa'alun an ƙara ya'un ne domin daga qawima ne wato abin da ya tsayu alqayyum fa'ul ne wannan ya'un ƙara ta aka yi me yasa aka ce mai qayyimun suka ce kamar yadda aka cewa fulanun qayyimun ala ahlihi yana tsaye game da al'amuran iyalinsa ko ba haka ba to shi addinin nan ya qumu bi shu'unil haya addini yana tsaye da al'amuran rayuwa wa yunazzimu alaqatiha wa musalihiha fid dunya wal akhirah addinin nan shi yake gyara ayyukan mu da al'amuran mu na duniyar mu da lahirar mu an gane ko waɗansu malamai suka ce qayyimun a'a ma'anar shi mustaqimun na domin wani lokaci da larabci ana zakuwa da qama amma ana nufin mustaqim an gane ko laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'ima ay mustaqimatun ana nufin wanda take daidaitaka qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifa to kuma dinan qiyaman ato a qira'ata qiyaman an gane ko kamar yadda wadansu qurra sun ka karanta to shi ko ya qira'a za ta kasancewa waɗansu daga cikin malamai suka ce an ce ƙiyaman da ƙayyimun duka ɗaya ne wato ƙayyimun kin nan shine aka mai da ƙiyyamun sai aka yi takfifin shi ina fata an fahimce ni wato waɗanda suka karanta da wannan ƙira'a da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu asim da imamu ibnu amir waɗanda guda biyar su suka karanta da wannan ƙira'a an gane ko amma zance mafi inganci ƙiyaman masdar ne a asalinsa wato larabawa suna cewa qama yaqumu qiyaman kamar da suke cewa shabi'a yashba'u wato shiba'an kabura yakburu kibaran azuma ya'zumu 'izaman saghura yasghuru sigharan to sai aka dauki kaman masdarkin shi addini sai aka bada shi qiyaman kamar daidaita da kanta to a larabci kuma ana na'atu da masdar yanzu inda ce fulanun adilun wannan mutumin mai adalci ne to a laraba in ana son ayi mubalagha sai a ce fulanun adlun wannan shine a adalci da kansa ina fata an fahimce ni dan haka na'atu bil masdar wato abu ne wanda an san shi a cikin larabci ibn malik yake cewa wa na'atu bi masdarin katira faltazamu al ifrad wa tazkira a larabci sun dauki masdar sun maida shi matsayin na'atu amma faltazamu al ifrad sai ya zamanto mufrad ne ba a jam'i amma malaman lugha ne sun ce ana jam'ul masdar wato faltazamu al ifrad wa tazkir kuma yace masdar bai zuwa muzakkar a wanda asalin shi muzakkar ne amma akwai masadir waɗanda suna zukuwa da ta'u zakka yuzakki tazkiyatan adda yu'addi ta'diyatan naha yunahi tanhiyatan da haka wannan tafkira wannan ba wajibi bane ina fatan kun fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to me yasa aka ce qiyaman kinnan wadan suka ce kenan ala hafil mudafi ai dinan zu qiyamin addini ne wanda yake yana kumshe yana abutakance da mi da daidaita wadan su suka ce a'a qiyaman kinnan ai tunda ana fassara shi da wasfun kenan dinan qa'imun ne ko ko a'a masdar aka kawo amma urida bihi alwasfu ana nufin shi kan shi sifa ita ce ake nufi da ita wallahu ta'ala a'lam maganganu ne waɗanda zaka iske sai ɗaliban ilmi da suka san luga suke fahimta waɗannan abubuwa قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما كو قيما ملة إبراهيم حنيفا يا كار فسراشي أنغاني كو ملة إبراهيم حيا تيتا النبي إبراهيم أنغاني كو شيسا أكسنجمي سونا واتو إبراهيم كو كما ملة إبراهام إمام هشام يا كارنتا إبراهام ملة إبراهام كو ملة إبراهيم malaman wato na hausun ka ce shi millata badali na na dinan tun da dinan ya zama yana da nasba millata shi ma ya zama yana da nasba ya zama wato abin nan badali na nashi waɗansu malamai kuma suka ce a'a mansubi na da fi'ili wanda aka shafi ai a'ni millata ibrahima ina nufin hanya ta annabi ibrahima millata ibrahim hanya ce ta annabi ibrahima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da gaskiya kuma ya tsaya akan gaskiya ko ba haka ba ya tabbatar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala milla malamai suka ce asalin shi daga al-mamlul ne abinda aka rubuta ko aka shibta waɗansu malamai suka ce kenan amalla ne wato falyum lilil ladhi alaihi alhaqu wal yattaqillaha rabba kenan lamun kinshi daga alhamza ne take am la yumli imla'an sai aka maida lamun kin ta koma alhamza waɗansu suka ce a'a da da mai alhamza da am la yumli da wancan duka akwai su a cikin yaren larabci wallahu ta'ala a'lam an gane ko millata ibrahima wato hanya ce ta annabi ibrahima malamai suke cewa milla fi'la ne yalo ala wazni fi'la kadhibhi ala wazni maf'ul al-mamlul shine abin da aka shibta to ya kamata a ce azibhu al-mazbuh to sai aka sa masa ta'un bai dace a sa mata ta'un ba domin fi'lun ala wazni maf'ul bai buƙatar ta'un dhibah al-madhbuh milla kuma al-mamlun kenan millun ya kamata a ce amma saboda suna addini ne don abin ban kashi da wancan sai ya zamanto kamar wato tunusiyatul al-maf'uliyya amman ce da ismul maf'ul na dan ya zamanto alama ce ta addinin musulunci me yasa aka sanya ma addinin musulunci suna milla li'annahu nazala jumlatan jumlatan kutiba jumlatan jumlatan an rubuta alqur'ani jumla jumla wallahu ta'ala a'lam dinan qiyaman millata ibrahim hanifa hanifan wanda yake ya karkace alma'il to kaga karkata ko ai bata dace da daidaita ba ko ba haka ba a larabci in an kace hana wato hanifa sai a ce yahnafu sa'ima mislu sa'ima yas'am ko a ce hanafa sai a ce ya hanifu ya saba mawancan kenan kamar zaraba ya zuribu shi ne wato alma'il namiji sai a ce ahnaf mace sai a ce hamfa kamar yadda wani daga cikin larabar ake ce ma ahnaf bin qais saboda wanda mutumin da cirarun shi suka karkato haka wannan tayyunan wannan tayyunan to ya za a yi addinin musulunci a sanya mishi suna kuma karkatacce hanifan a'a saboda annabi ibrahima ya karkace mu dukkan addinai waɗanda suke ba na gaskiya ba kenan nan karkata ba wasu bane na illa wato ku fahimci wani abu akwai lokacin da kalima in ka dibi zahirinta sai ta baka alkhairi amma in aka kawo wani abu sai ta koma zuwa ga sharri tunda ya karkace mu dukkan banna kenan yanzu ya karkata zuwa ga ina ya karkata zuwa ga musulunci to shikenan ya zama to shari'a kalima ta imani yanzu wani dalibi in kace mai imani yake nufi sai ce maka ai alkhairi ko a wani lokaci kalima ta imani tana nufin kafirci zalika bi annahum amanu thumma kafaru munafinci amanu bi alfinatihim thumma kafaru bi qulubihim wannan shine munafinci wallazina amanu bil batili ah suka yi imani da ƙarya wanda ya imani da ƙarya zan ya zan kafiri shi yasa ba kullum bane kalma da kake tunanin za ta zuwa hanifan wanda yake ya karkace ma dukkan wato hanyoyi wadanda ba za na gari ba wama kana minal mushrikin sannan annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba to shi yasa malamai suka ce waɗanda suke cewa lokacin da annabi ibrahim ya ce hadha rabbi lokacin da annabi ibrahim yana cikin shakka ne sun yi kuskure dan Allah ya ce wama kana minal mushrikin bai taba kasancewa cikin mushrikai ba wato ma'ana duk lokacin da kaga fi'ili ya zo an gane ko to sai ka samu masdar a cikin shi domin shi fi'ili abinda ake cewa fi'ili akwai fi'ili madi akwai fi'ili mudari akwai fi'ili amri shi ake cewa fi'ilu sina'i akwai kuma fi'ilul haqiqi shine masdar in an zo da suna to ana samun fi'ili cikin shi kuma ana samun zaman cikin shi shi yasa suke cewa alfi'il shi fi'ili yanhallu an masdarin wa zamanin za a samu masdar cikin shi domin an samu kana sai an samu alkaunu ciki kuma sai an samu zaman ciki domin bayyuwa a ce babu lokaci na aikatawa kai waɗansu malamai ba suka ce han nisba in an ce nisba sai an ce ja'a muhammad kenan nisba ce an danganta maji'u zuwa ga Muhammad duka waɗannan guda uku suna ciki domin annabi Ibrahim a nan bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba ko a can da ko a yanzu ko a gaba kenan kaga an samu fi'ili an samu lokaci kuma an samu dangantaka dan haka annabi Ibrahim bai taɓa shakka ba balle da an kace da yace haza rabbi wai kamar annabi Ibrahim yana shakka kasancewa Allah ne wannan fassara da wadansu kai sun yi kuskure Allah shiga farta musu Allah shiga farta mu gaba daya to wannan wa ma kana minal mushrikin raddi ne ga dukkan mushrikan duniya ga dukkan mutumin da ya karkace Allah ya mishi raddi yahudawa sun ce annabi ibrahim ba yahude ko ba haka ba kristoci ko mu ce nasaru sun ce annabi ibrahim yana akan kristanci ko ba haka ba mushrikan larabawa na garin makka suka ce annabi ibrahim yana kan addinin su ko ba haka ba to sai ku Allah cewa ma kana minal mushrikina to raddi sai zo qarara a cikin suratu ali imran ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin bai taba shirka ba Allah ya tsare mu da shirka sai Allah ce kul inna salati qul inna salati ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل كتيد سوء إن صلاتي للي سلاتا سلا أتكين يا لله رب تيتنا نفين الدعاء أنقاني كو الدعاء كرا كيسا أعشى الميمون يتيما يسا تقول بنتي وقد غربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوجاع والأوصبا عليك مثل الذي صليت فاغتبطي نوما ولجنب المرء مضجعا yace ta ƙulu binti shi a ashal mai zai yi balaguro ‘yata tana cewa da ni wato taqulu binti wa qad gharrabtu murtahilan na fita zan mare ta zan yi balaguro ya rabbi tana cewa ya kai babana ya rabbi ya ubangiji na jannib abi ka nisantar da mahaifina al'auja'a cututtuka alwaja uko wal wasaba da wahala sai yace mata alayki mislu allazi sallaiti ke ma ya tabbata a kanki ko a gare ki irin abin da kika roƙan mini addu'a kenan ashal maimun kuma shi daga cikin shu'ara'ul jahiliya balle ka ce sallah ake nufi ina fata an fahimce ni yace alayki mislu allazi sallaiti faqtabiti nawman ki farin ciki da baccin da zaki yi wali jambil mar'i mubdaja'a kuma dama sashen dan adam ai yana da wurin kwanciya in baka fahimci wannan ba dan akwai dan qur'ani wanda zai cewa shi wannan duk wannan bai da shi ba ko ba haka ba to sai Allah subhanahu wataala ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim khudh min amwalihim sadaqa ka karbi sadaqa daga gare su ko ba haka ba tutahhiruhum wanda za su tsarkake su daga wato ruwa da munanan dabi'u kuma a wajen Allah wa tuzakkihim wa tusalli wa tutahhiruhum wa tuzakkihim za ta tsarkake su ko ko ba haka ba wa salli alaihim kai musu salati kaga nan wa salli alaihim sai a ce kai musu sallah annabi shi na yi wani sallah ba zai yiwa ba to dan haka nan as-sala bi ma'ana addu'a shi yasa in kalima ta zo in cikin shari'a ne za a farawa zuwa ga al-haqiqa shar'iyya adiba in hakika ta shari'a ake nufi in an gaba sai sai a kuma zo ga haqiqal urfiyya abinda mutane suka saba amfani da shi in an gaba shi sai a dauki haqiqal lughawiyya wannan shine zance mafi inganci to nan wa salli alaihim ba yadda za a yi kace annabi shi wani musun sallah dan Allah ce fa salli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin an fahimci wannan kenan as-sala tana zakwa bi ma'ana addu'a'u a cikin yaren larabci kira ko roƙo duka yana shiga ciki an gane ko amma ba a yi mutum sallah akwai waɗansu malamai da suke cin wata kasuwa an gane ko kasuwa za su je kasuwa in an je irin kasuwan nan ta ƙauye to su ma sai su je cin kasuwa suna da tasu rumfa za a je ana ba su dala biyar ɗan kasuwa in ya kawo dala biyar in mun ce dala biyar na ƙasashen mu ko sai su yi addu'a ta dala biyar in an ka ba da dala goma sai su yi addu'a ta dala goma in an ka ba su ashirin su masu yi da addu'a ashirin kowa yana zuwa na kaɗa to cikin ma'aikata na proje ko project sai suka yi balaguro da suka je suna yawo cikin ƙauyuka sai suka iske wannan kasuwar mutane suna zuwa suna ba da kuɗin addu'a na albarka to shi dj kin director kin sai kun san a suna da kuɗi sai ciro yan jika goma jajaye jika jika jika guda goma sai ya watsa musu saman tabarma wanda suka diba ba a taɓa irin wannan kyautar ba mallan ya dibi almajiri ya dibi almajiri ya dibi mallan sai mallan ya ce to wanga ha ya wuce a mai addu'a a tashi a mai raka'a biyu to ba za mu ce sun kafirta ba fa a'a sun yi raka'a biyu na dan tawassuli zuwa ga Allah Allah ya karba mishi mun fahimci wannan da kyau ko to qul inna salati ka ce sallata ma'ana ko da mun ɗauke shi salati nan mufrad ne da addu'ata da kuma sallar da zan yi domin as-salatu ita kanta tana kumshe da addu'a sallah tun daga farkon ta ƙarshen ta akwai addu'o'i cikin ta amma in an ce sallah ta shari'a shine aqwalun wa afwatu aqwalun makhsusatun wa af'alun makhsusatun fi awqatin makhsusa muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim shine abin da ake nufi da sallah salati dukkan sallar da zan yi gaba ɗai domin an yi idafan mufrad ya zan am kenan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa nusuki da kuma yanke yanke da kalima ta annusuk tana nufin ibada wani lokaci wani lokaci tana nufin ita ko annusuk shine yanka shi yasa waɗansu malamai da suka ce nan nusuk yanka ake nufi saboda yana daga cikin mafi kusancin ibada bai halatta ba a yi yanka sai zuwa ga sai zuwa ga Allah subhanahu wataala yin yanka da aljani ko wani abu wannan shirka ne waɗansu malamai suka ce nan wa nusuki ana nufin wato ibada ta gaba daya wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am kaga nan ya dauki ma'ana ta ya ɗauki ma'ana ta yanka amma an nusuku wani lokacin rufin dukkan ibada da mutum zai yi qul inna salati kace lalle sallata da addu'o'ina wa nusuki da yanke yankina da ibadata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata shi kalima ta mahyaya wato masdar limi ne wato ya zo ala wazni maf'al duk abin da ya zo akan wazni maf'al wato yana iya zama tuwa masdar mimi in an ce masdar mimi shine masdar wanda anka kara ba mimun shine mimi aslin shi mahyayu to sai alif kin saboda ya'un ta zo anka ce mahya wa mamati aslin shi mamwat an gane ko dama wato abin da ya kamata saboda illa ne yasa wawun kishi mata ya mutu ake cewa an gane ko to sai aka maida shi alif aka ce wa mamati shi ko masdarul mimi da ismul zaman da ismul makan duk daya in an ce maf'al yana iya daukar masdarul mimi yana iya daukar wuri yana iya daukar lokaci yana daga cikin abin da ɗaliban ba su fahimta wato ma'ana in an ce mamati yana iya daukar masdar mutuwa ko kuma mamati yana iya ɗaukar lokacin mutuwa yana nufin mamati wurin da za a mutu dukkan shi yana ɗauka shi idan ma ya zamanto fi'ili ya fi harafi uku to sai ya ɗauka da masdarul mimi da ismul maf'ul da ismul zaman da ismul makan duka iri ɗaya ne to kaga nan ko zaka samu matsala ina fata an fahimci yanzu inda ce mustakhraj yana nufin ismul maf'ul abinda za a fitar sannan kuma mustakhraj yana nufin wurin da za a fitar mustakhraj yana nufin lokacin da za a fitar mustakhraj yana nufin fitarwa masdar ne ne idan baka san wannan baka ga larabci zai baka wahala ala ayyati hal qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wato mahyaya wadansu malamai suka ce na abinda ake nufi da mahyaya alladhi bi yadihi ruhi wa mauti rayuwata da mutuwata suna ga hannunwa suna ga hannun Allah subhanahu wata'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala rayuwa yake dawo da ita Allah subhanahu wata'ala Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun da haka wa mahyaya da rayuwata kenan gare shi rayuwata take gare shi mutuwa hannunsa mutuwata take waɗansu malamai suka ce a'a mahyaya ma qaddamtu fi hayati duk abin da za gabatar na ayyuka a cikin rayuwata kaga kaga nan sun kalli mine ne sun kalli wato a matsayin masdar ko kuma azzaman wa mamati duk abin da zan gabatar mutuwa to akwai abin da adam zai mutu zai gabatar bayan ya mutu kaga nan dole sai an samu matsala tunda in ka mutu ai babu aiki sai waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi abinda zan gabatar lokacin da mutuwa ta ta kusanto an sanya mishi suna mamat saboda ɗan adam yana kusa zai mutu al-mushrif ala al-maut an gane ko wanda ya kusa a mutuwa shi yasa ibnu ashir yace abinda ake nufi da shi wa mamati anan halatul ihtidar wato lokacin da mutuwa ta kuso domin rayuwa tu'sirun qilaban fil fikri zaka iske dan adam tunanin shi ya canza ya jirkita ya rikida aw istijal ko dan adam ya gaugauta in ya ga mutuwa ta yi kuso wa rubbama sadarat min sahibiha a'malan tana yiwuwa daga rayuwa abubuwa su fito lam takun lam yakun yaf'aluha fi muddati sihha da mutun ya ga ya kusan mutuwa duk abin da yake son ya fada zai fada in ma na alkhairi in musulmi ne in ma na sharri ne in kafiri ne ittiqa'an lam yakun yaf'aluha kenan lokacin da yake da rai yake cikin lafiya lam yakum yaf'aluha fi muddati sihhati ittiqa'an saboda tsoron wani abu wanda zai faru ko ba haka ba amma in mutun ya kusa mutuwa ai tsoro zai fita aw haya'an ko dan jin kunya aw jalban li naf'in ko ko saboda tsoron ya jawo maka shi wani amfani ko tun kudi mutukan cuta ba zai faɗa ba amma yanzu in mutuwa ta zo kawai sai ga ya kamata komai ya saki lakinnaha tudafu ila al-maut li wuqu'iha bi qurbihi an ce waɗannan goma mati saboda abubuwan da zai aikatawa ne idan lokacin da mutuwa ta kusanto waɗansu malamai sun tafi cewa a'a abinda ake nuhi wato kenan wasiya za ta shigo a cikin wannan wa mamati da kuma lokacin da mutum ya yi sadakoki na abubuwan da za su kasancewa waɗansu malamai suka ce a'a abinda zai bari na sadaqatul jariya mamaci ne domin ayyukan za su ci gaba abinda zai bari na wasiya in na alkhairi ne alkhairin zai ci gaba bayan ya mutu in na sharri ne kuma abin zai iske shi in bai aikata alkhairin ba ko in ba musulmi bane to duk abinda zan aikata haƙin koma zuwa ga Allah lillahi rabbil alamin ga Allah ne wato lamu lamul milkiya ne mallakar Allah ce ba zan yarda ba in juyar da wani sashe na ibada ta zuwa ga wani wanda ba Allah ba waɗansu kuma lillahi suka ce a'a don saboda ubangiji nake yi ma'ana motsi na wurin da zan tsaya aikin da zan yi a duk wurin da nake duka gaba ɗaya rayuwa ta lillahi ga Allah ne bayar da ita sai Allah ce la sharika la la sharika la وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له باب أبوكين تاريا قال الله الله بيد أبوكين تاريا أتكين ذاتنسا الله بيد أبوكين تاريا أتكين سفوفنسا Allah bai da abokin tarayya a cikin sunayensa, Allah bai da abokin tarayya a cikin ayyukansa, la sharika lahu Allah ɗaya ne abbai da abokin tarayya, ina fata an fahimci amma waɗanda duk suka fi ƙoƙarin su yi Allah shirka kuma su ne ba su son shirka mata suna son kishiya amma kullum su ne wajen bokaye su ma Allah kishiya ko ba haka ba masu mulki suna son kishiya amma kullum su suke ma Allah kishiya wajen masu bokanci ina fata an fahimce ni da haka su ba abin da ba sa so su suke ma Allah subhanahu wataala dan adam da ba yana son infiradi shi yasa shugaban kasar Koriya ta Arewa me sunansa Kim Jong Un ko ba haka ba to yanzu duk kasar gaba ɗaya ya ce duk wanda ke da wannan suna ya canza ne wani suna saboda son shi kai idan aka yi kira da wannan suna a kasar gaba ɗaya to sai ya zama to wahada hula sharika lahu la sharika lahu wannan la annafiya lil jinsi kenan ta kore kone irin abokin tarayya shi yasa daga nan duk wanda ya ma Allah abokin tarayya ya kafirta wa bidhalika umirtu da wannan aka umurce ni waye umurce shi ubangiji shi ya umurce shi an gane ko kenan tunda akwai rabbi ya gabata wa bidhalika umirtu da ma babu wanda zai umurni da wannan in ba Allah subhanahu wataala ba wato la sharika la babu abokin tarayya ga Allah wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai anan ana a ilmul qira'at imamu ja'far abu ja'far afwan da imamu nafi' sun karanta wa ana awwalul muslimina duk da yake za su ja maddikin ana awwalul muslimina to wannan qira'a waɗansu ba saba jinta ba wato imamu nafi' da imamu abu ja'far idan ana yazo sai kuma alhamza ta zo baya to in alhamza tana da fatha ko tana da dhamma to za su ja ta wa ana awwalul mu'minina wato qala ana uhyi wa umitu to amma in tana da kasra to nan babu matsala ina fata an fahimce ni wato nan in tana da kasara sai su karanta irin yadda kowa yake karantawa in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun to kaga nan ba a cewa a ce sai a ce in ana nan dukkan su suna karantawa da wannan sai dai shi warce sai shi nakali ce inana an gane ko inana wato saboda akwai nakal shi ko imamu abi jafar sai ce in ana ya kamata ka san da wannan wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai nan dole sai an yi bayani don annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shine farkon musulmai ba ko shine farkon musulmai dan qur'aniyun da ba shine so irin waɗannan matsalolin tunda ba shine farkon musulmai to ya zamu yi mu duba mu gani annabi nuhu musulmi ne ko ba musulmi bane yace fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimina kaji annabi nuhu haka yace ƴaƴan annabi yaqubu suka ce mi qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimina ko ba haka ba annabi suleiman yace ma balqis alla ta'alu alayya wa atuni muslimina ko ba haka ba قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كما هكذا النبي يوسف يتشي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين كما هكذا سننكما annabawan da suka suka yi aiki da at-taura Allah ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu ko ba haka ba annabi hawariyun suka ce ma annabi Isa rabbana amanna wato فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كذا سن تبت da cewa su musulmai ne annabi Musa yace wa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Ibrahim yace rabbana waj'alna muslimayn lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak abinda yasa muka yawaita kawo waɗannan ayoyin saboda fassara alqur'ani wani lokaci tana da alaka da ayoyi kuma da hadisai to saboda hadisan muka yi wannan shimfiɗa kaga wannan ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shine farkon musulmai ba to ya zamu yi da wannan na farko abinda zamu fahimta nan awwaliya ce muqayyada ana awwalul muslimina fi zamani ko fi ummati a cikin al'ummata dole sai ka da wannan to da wannan zaka fahimta ashe awwaliya ba ko da yaushe ne ta zo ba take nufin awwaliya mutlaka dalili kuma wato abin da sani kawo wannan akwai hadisai waɗanda ƴan qur'aniyun suke kokarin korewa hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace awwalu ma yuqda bainan nasi an gane ko bid dima'i riwaya ce ta Imam al-Bukhari sannan akwai wata riwaya da ta zo fid dima'i akwai riwaya ta Muslim riwaya kuma ta imamu tirmidhi da kuma imamu nisa'i da kuma ibnu maja ta zo fi dima'i kenan bukhari dai addaba'u dan saboda kawai ya je riwaya da bai sani ba ya kore ta sannan kuma akwai hadisi da biyu kaga wannan hadisin ya nuna abinda za a fara yi wa mutane hisabi game da mi game da al'amarin jini to akwai riwaya ta abu huraira wanda hadisin ya zo cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna awwalin nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi mutun na farko wanda za a fara mishi hisabi sai ya kawo mutane guda uku mutumin da aka bashi ilmi da mutumin da aka bashi dukiya da mutumin da aka bashi karfi ko kwazo ko kuma jarumta sannan kuma akwai wata riwaya ta Abu Huraira wadda ta zo cikin Sunan Tirmidhi kuma Imam Al-Hakim ya kawo ta a cikin Al-Mustadrak Imam An-Nisa'i ya kawo ta riwaya ce ta Shufayyul Asbahi daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce awwalul khalqi wa tutasa'aru bihim an-nar kaga can wancan yuqda za'i musu hukunci kuma su ne za su fara shiga wuta akwai riwaya ta Abu Huraira wadda ta zo cikin Sunan Tirmidhi kuma Imam Ibn Majah ya kawo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu an gane ko as-salah abu na farko wanda za a fara musu hisabi a cikin ibadarsa shine sallah imamu abu dawuda a riwaya ta shi awwalu ma yuhasabu bihin nas to anan can an ce abu na farko wanda za a fara hisabi jini nan kuma an ce sallah nan an ce kuma mutum uku ne waɗanda aka ba su kuɗi da dukiya da kuma ilmi sai ce to kai kaji wai duk hadisai a abinda ake nufi jini game da haƙoƙin da suka shafi mutane wanda kuma aka ce abu na farko wanda za a yi hisabi an gane ko game da ibadar da kai yi tsakaninka da Allah to sallah za a fara shi ko wanda aka ce za a fara game da wanda aka ce mutane guda uku cikin waɗanda Allah ya ba ni'imomi awwaliya ce muqayyada ba kare ta hadisin za a yi ba kamar yadda ka je cewa ana awwalul muslimina dole kai yi tawili baka cewa ana awwalul muslimina gaba ɗaya ba to shi ma wannan haka ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine farkon musulmai ba ga ayoyin na alqur'ani mun kawo su sai bayan ɗaya Allah ya gane da mu wa ana awwalul muslimin wato kace ni ne farkon musulmai wannan kaga wato ya nuna cewa addinin musulunci shine addinin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi duk wanda yazo da addini wanda ba musulunci ba Allah bai yarda da shi ba kun ga ayoyin da duk muka kawo dukkan annabawa dukkan su menene musulmai ne شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه باب باب واتو أبين دا مكي كرا جما سودا أوا سكج أنت الدين دا منزو صلى الله عليه وسلم يقول شيء آآ مسلم تشيني الدين قوة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إتجي تبا بطر ثورا شريعوي babu wani al'adiyanu samawiya sai a ce addinan da aka saukar daga sama kaga sai a sa kiristanci ciki sai a sa yahudanci ciki wannan kuskure ne na manhajil ilmi a wajen ɗaliban ilmi babu wasu addinai na sama addini wanda ya zo daga sama ko addinin da Allah saukar shi ne addinin musulunci ba wani addini wanda ba shi ba amma shari'o'i su ne suka bambanta shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ce addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shahi addinin annabi Musa a shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita take shafe sauran shari'o'i amma tauhidin yana nan babu wani abin na aqida ce guda shi yasa in baka fahimci wannan ba sai su kara ka yahudanci su suka kirkiro abin su wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu wa min alladhina qalu inna nasara su suka ce su ne nasaru addinin su nasaranci wadancan su suka ce addinin su yahudanci amma Allah bai sabkar da yahudanci ba Allah bai sakar da nasaranci ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wa ma kana min almushrikin Allah ya gane da sai Allah ce
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئ فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل كتيد سوء غير الله أبغي ربا ينزون ألا ذرك أبنجي وهو رب كل شيء الهالي شيء ألا شيني أبنجي كومي an gane ko wato an wato abghi rabbani wato a ghayra Allah ya gabatar da an gane ko wato abghi ghairallahi rabban ne ko abghi rabban ghairallahi amma sai ya gabatar da shi wannan maf'uli na biyu saboda nan ne abin musun yake ba wai riƙon ubangiji bane adda matsala riƙon wani Allah ubangiji shine matsala ina fatan kun fahimce shine masabbul inkar wurin da ake musu kul ka ce da su a ghairallahi kalima ta ghaira malaman luga suka ce in an kawo ta a larabci tana da matsala idan ya zama to an kace gaira wani wannan suna da yawa kidan ba ta koma ma'arifa shi suka ce ba a samu ta alif wallah sai malamai suka ce a a ta ta'arrafu bainal dhani in dai abu biyu ne to an ka kawo gairahu to kinan ma'arifa za ta koma don saboda abu biyu ne daga wannan sai wannan kuma al-ghairu larabcin zamani yanzu suna kawo shi amma duk cikin alqur'ani babu inda al-ghairu ta zo da kalima ta al-kullu da al-kalima ta al-ba'd ana kara musu alif wallah kuma ce tunda ana yi musu idafa duk abin da ake ma idafa ya halatta a sa mai alif wallah amma dai wannan wani zance daga cikin malaman lugha an gane ko kuma lugha tana ci gaba tana tsawuri magana ce ta yaren larabci kul ce da su a ghairallahi abghi rabban wato wani Allah zan rika ubangiji rabbu ubangiji kalima ta arrabbu jam'in ta arbabu a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar to shi yasa malaman sarfu na duniya da lugha sun kace in an kace rabbu jam'in shi na izakwatu ala ala wazni af'al arbab suka ce to kuma haka sunan da ya zama to mu'tallul fa'i wanda fa'un din shi ta zama to harfin illa waqtun sai a ce awqat waqfun sai a ce awqaf da mu'tallul ayn mu'tallul ayn wanda aynin kin shi a wazani ta zama to mu'tall saubun sai a ce aswab shawtun sai a ce ashwaq haudun sai a ce ahwab saifun sai a ce asiyaf baitun sai a ce abiyat daifun sai a ce mi adiya suka ce kuma da mu'tallul lami wanda kuma karshen shi lamun ta zama to mu'tall harfin illa ne jawun ajwa hayyun ahya da mudha'af shine wanda harfin shadda yazo karshen shi kaga diddun sai ka ce addad jaddun ajdad faddun afdad kamar da cikin risala sallu afdadan sai sallah dai dai rabbun sai ka ce arbab ko kuma wanda yazo da alhamza farkon sa anfun sai ka ce anaf inji imamul farra to sai malaman lugu suka ce to in suna ya zamanto tsakiyar shi akwai sukuri kuma haruffan shi gaba daya sun zamanto babu harfin illa suka ce to nan ba a yin jam'in shi to wannan sai da aka tara malaman luga na duniya waɗansu suka ce to wannan tabbas akwai shi akwai ɗaya daga cikin wato manya-manyan malaman luga na ƙasar Iraq wanda yana da wato kujera a majma'al luga al-Qahira yace Mustafa Jawad ake ce mishi yace an ji a cikin yaren Larabci af'ulun jam'u qilla an gane ko ashhurun kaga jam'i ne na shaha da shuhurun yace an ji kusan guda 42 sihamun kuma jam'i ne na sahmun an ji abin da kai kusan guda 122 sannan kuma fu'ulun jam'i na kasra sahalun da suhul sahal shine tudu ko tattakhiduna min suhuliha qusuran asrun ana cewa usur an ji kusan abin da kai guda 42 amma fa'lun wanda sun kace ba a samu kamar bahthun ya zama to sukuni ba su ba a cewa abhas yace an ji kusan guda 143 kaga ai yafi yawa kina waɗanda ga cewa fa'alun wanda ba a cewa af'alun wannan kuskure ne dan haka ya kamata ɗalibin ilimi ya rinka binciken littafai na lugha na zamani dan ya san inda aka kwana qul a ghayra allahi abghi rabban kace wani Allah zan riƙa abin bauta ko ubangiji wa huwa rabbu kulli shay'in hali shine ubangijin komai zaka iske malamai suna kawo karkashin wannan aya asbabun nuzul musamman a cikin al'azbun namir Sheikh Muhammad al-Amin Shinkiti ya kawo cewa kafirai sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun zo abin da muke so da ku da kai ai yarjejeniya ka bauta wa mu bauta mu ubangijinka wani lokaci kai kuma ka bauta mu ubangijin mu wani lokaci to wannan asarkin an gane ko wato ana iya cewa aslin wannan asbabun nuzul ba a wannan wurin yake ba yana can cikin suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun amma shi malam sai ya kawo shi saboda tana yiwa ya sha'afa ina fata an fahimce ni ko kuma mu ce bamu san ba inda an kai wannan rabta amma duk littattafan da aka duba a asbabun nuzul na suratul kafirun ne ba a cikin wannan suratul an'am ba ina fatan kun fahimce ni kadiba wato a cikin ad-durrul mansur na imamu suyuti da kuma lubabun nuqul sai dai wannan na cewa kafirai sun kawo cewa wato abin nan shi bauta ma ubangijinsu wasu daga cikin abin nan sun da'afa shi kadiba cikin al-isti'ab fi asbabin nuzul ba sun sun da'afa shi amma kuma asar na ibnu abbas akwai wanda ake cewa al-sheikh hafiz shi'aishi ya dauki lubabun nuqul na imam suyuti yake cewa to shi wannan ya dauke shi a matsayin hasan ingantacce na ma'ana hasanina to amma inda matsalar take ko da ya hassana shi to waɗancan sun ce cikin suratul kafirun la kuma gashi ya bayyana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sai dai a ce malam ko ya sha'afa ya kawo shi ko kuma saboda munasabar kissa kamar tana guda ma'anarsu shi yasa ya kawo shi anan wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce ni shi yasa ko da asar ya inganta matsalar da ake samu shin hakikatan fassara shi ne ko ko ne dan yayi kama da shi ne malamai suka sashi karkashin wannan aya shi yasa da yawan wanda suna cikin dalibai sai su dauko hadisi su ce ya fassara wannan aya a'a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ba ma'ana hadisin tana dacewa da wannan shi yasa wani malami ya sashi karkashin wannan aya Kul a ghairar Allah abghi rabban kace shin yanzu wani Allah zan rika abin bauta wa huwa rabbu kulli shay'in alhali shi Allah shine ubangijin komai ɗaya daga cikin malamai ibnu ashura ce isti'nafun sadis wato isti'nafi ne ci gaba da bayani ne ba'dal bayani bayan Allah yayi bayani an gane ko wal hidayatu kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bayyana hanya ta yace kul innani hadani rabbi ya bayyana kuma Allah ya shiryar da shi wa ikhlasul ibadati bayan ya tsarkake ibadar salillahi rabbil alamin wa shukri ya gode ma Allah subhanahu wataala akan godiyar da wato akan shiryar da shi da Allah yi atba'a zalika bil inkar sai ya biyo da musu qul a ghayra allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay alhali Allah shine ubangijin komai shi yasa in kana cikin alqur'ani kaji an ce Allah shine rabbi na kaza rabbi na kaza ubangijin kaza ba shi ke nuna ba ubangijin komai bane can munasaba ce ta kawo shi da an ka ce rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'abuduhu wastabir li ibadatihi ko ba haka ba to subhanallazi asra bi abdihi an nuna shine ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ba ana nufin ba shine ubangijin komai ba a'a wa huwa rabbu kulli shay'in can munasaba ce shi yasa inda ma mutun zai iya yin wani tunani wanda ba shi ba sai Allah shiriki qul inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha kaga rabb rabb hadhihi albalda ko sai ce walahu kullu shay komai na shi ne da haka da an ce wane baban wane ne ba ana nufin shi kadai ne ɗansa ba tana yana da wadansu ƴaƴa munasaba ce ta sa aka kawo wannan wa huwa rabbu kulli shay'in Allah shine ubangijin komai an gane ko ma'ana komai mallakar ubangiji ne dan haka kuma wannan yana nuna cewa ashe allolin da suke bauta ba suna daga cikin abin da an mallaka Allah bai dace a bauta musu ba musu cancanci bauta ba ta'rizi ne inji malamai wa huwa rabbu kulli shay wa la taksibu kullu nafsin illa alaiha kowace rai ba ta wato aikatawa ma'ana duk abin da take aikatawa sakamakon shi ba zai dawo ba sai a kanta kenan wala taksibu kullu nafsin sai suka ce an shafe maf'ulun bihi wala taksibu kullu nafsin zamban illa alaiha saboda ala tana nuna abin yana a kanta zunubi in ka dauke shi a nan duniya akwai tunani akwai wahala akwai abubuwa da dama sadarar tashi alƙiya kuma za ka yi nadama ina fata an fince kenan maf'ulun bihi mahzufun ne kalima ta kasaba tana nufin aikatawa wani lokaci wajen alkhairi wani lokaci wajen sharri in sun ka haɗu wani lokaci to tana nufin wato alkhairi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wajen sharri saboda shi da nauyi sai aka nauyaya to amma kuma ko kasaba yana iya zakuwa wajen alkhairi na idan wajen sharri don haka kada ka san tsammanin dan an ce kasabat dole sai wajen alkhairi na a'a sai wajen sharri ne laha ma kasabat nan ko wala taktibu kullu nafsin illa alaiha sai akanta kalima kada ka sa tsammanin kullun kasaba sai ya zo wajen alkhairi kamar kalima ta iqtarafa an gane ko suna cewa ai duk inda za ta zo wajen sharri ne an gane ko innal ladina yaktibuna al-ithma sayuzuna bima bima kanu yaqtarifuna a cikin suratul an'am a'a a cikin suratul shura wa man yaqtarif hasanatan tazid lahu fiha husna haka kalima ta kiflu wasu kace ai ba ta zakkuwa sai wajen sharri ya kullahu kiflun minha a'a tana zakkuwa wajen alkhairi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum haka kalima ta sawab tana zuwa wajen lada kuma tana zuwa wajen sharri hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'aluna da haka ka ya tara wajen fadin irin waɗannan magana hatta da ala wani lokaci na zakkuwa wajen alkhairi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sannan kalima ta lahu ba ko ina take zuwa wajen alkhairi ba in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha bai ce fa alaiha ba dan haka daliban ilimi ai hattara wala taksibu kullu nafsin illa alaiha ko wace ne ba ta aikata zunubi ma'ana duk abin da ta aikata zai tabbata akan ta inna zunubi ne an gane ko wala taziru waziratun wizra ukhra wato wala taziru ba ta dauka waziratun wata rai kenan wala taziru nafsun waziratun domin akwai nafsun tunda wala taksibu kullu nafsin illa alaiha an yi harfi na sifa wala taziru ba ta dauka wato kalima ce ta wato wazr ko wizr tana nufin nauyi wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim wizratun tana nufin wato nauyi ko zunubi amma in an ka ce wazar tana nufin mafar shine wuri na gudu كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلمة الوزر ما لما لغة سكتها سامو أسيري دقاء الثقل شيني نوي شيسا أكسن ياما الوزير وزير domin shi ne mai ɗaukar nauyin wato sarki duk abubuwan da ya kamata sarki ya yi waje alli waziran min ahli amma na yanzu sai a ce wani shine wazirin sarki ana tunanin wannan kalima asalinta yaren mu ne na Afirka a'a wazir kalima ce wato ta larabci wala taktibu kullu nafsin wala taziru waziratun wizra ukhra sannan wata rai ba ta daukan nauyin wata rai a ranar tashin alkiyama sabanin nan duniya da ake karewa malama har da alqur'ani anan suka ce wala taziru waziratun wizra ukhra wato yana da alaka da wadansu wurare a cikin alqur'ani kamar wurare guda biyar in ban manta ba na farko anan da anka ce wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum a cikin suratul isra sai aka ce wala taziru waziratun wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula a cikin fati sai aka ce wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba a cikin suratul zuma sai aka ce wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi dhati sudur wa idha massa al-insana dhurrun a cikin suratul najm sai an ka ce alla taziru waziratun wizra ukhra an ka kara alla wa an laysa lil insani illa ma sa'a wala tajiru waziratun wizra ukhra wata rai ba za ta daukan ma wata rai ba an gane wala tajiru waziratun wizra ukhra wata rai ba za ta daukan ma wata rai ba abinda ta aikata a cikin fatir an kace walau kana za qurba ko da ya kasance muku sanci ne kaga a ce tashin alkiyama akwai matsaloli da dama to nan sai malamai suka ce akwai wata matsala wace matsala ce shine cewa a wani wuri Allah subhanahu wataala ya nuna waɗansu za su ɗauki wani zunubi wanda ba nasu ba Allah ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ko ba haka ba kafirai kuma wato abin nan Allah ce wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim duk da yake suna kawo wani asar cewa Abu Jahal da shi da saura sun go sun ce makafiran Makka ku zo ku bi mu an gane ko wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum ko ba haka ba za mu dauka muku to asarkin da yawa malamai suka ce bai inganta ba in ka diba cikin al-istiab fi asbabin nuzul sun ce bai inganta ba amma waɗansu daga wato daga cikin riwayoyi an nuna cewa sun inganta a matsayin su na mursala to ko da duk da ta kai ta kawo ita ayat ta yi bayanin kafirai sun faɗi wannan magana amma shin su Abu Jahal na ko ba su bane tabbas dai an faɗi magana shi ya kamata mu fahimta to kuma yanzu gashi kuma an ce wala taziru waziratun wizra ukhra to shi ko Allah ya ce wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim to ya zamu yi sai malamai suka ce abinda ake nufi na nan ga shine cewa akwai hadisi na Jarir ibn Abdullah yana cikin sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha in kai kira mutane suka yi to duk wanda ya zo ya bi bayan ka kana da shi to wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu wizu fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha to shine abin da ake nufi in ka kira mutane zuwa ga bata to wannan abin zai tabbata a gare ka shi yasa waɗanda suke kokarin kare bid'a wannan ba su da wata hujja su san cewa sai ka ji sun ce ai an ce wa rahbaniyatan ibtada'uha alhali Allah ce ma katabnaha alaihim abinda Allah bai dora ba shi na zama addini ba zai to addini ba ko ko sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi ko ba haka ba ai bid'a ce a'a sallar tarawih ab bid'a ko ko hada su da liman ab bid'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da sahabbai ko ba haka ba tare da sahabbai a cikin watan Ramadan kenan babu wata bid'a nan bid'a ta lugha yake nufi kamar abu ne wanda za a cewa an farfado da shi ina fata ku fahimce ni to amma anan ya za a yi waɗansu malamai suka ce to abinda ake nufi anan wala taziru waziratun wizra ukhra ba za ta dauki wani laifi ba mubasharatan wanda ya zamanto wani ya je ya aikata aiki kai baka kira shi ba baka zan sanadiyar aikata aikin ba waɗansu malamai suka ce wala tahmiluha tsawon ai abinda ake nufi ba za ta ɗauke shi ba cikin son rai sai in ya kama dole tunda in ka kira mutum akan bata ranar tashin alkiyama dole ka ɗauki wannan laifin wanda ka aikata shine kina abin da ake nufi ni ba zan yi laifi a tsora ba amma in na kira ka to wannan bannar ta kiran da ni wani laifi ne wanda ba mu ba sharabatan bane ta hanyar kira sai ka gane yadda zaka hada ayoyin alqur'ani an gane ko wala tajiru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum sannan za a mayar da ku zuwa ga ubangijinku an gane ko wato marji'ukum asalin shi ya kamata a ce marja'akum domin a tsarin larabci duk sunan duk wato fi'ilin da bai zamanto ba wawiyun ne karshen shi wato akwai wawun wa'ada ya idu sai a ce maw'id to shi ko raja'a sai ya kamata a ce marja' amma sai an ka ce marji a larabci sai sun ka ce ya saba makiyasi na larabci tunda bai zamanto mu'tallul fa'i ba fa'in kin shi ba abinda harful illa bane to sai malamai suka ce shi ila rabbikum marji'ukum zuwa ga ubangijinku za a mayar da ku raja'a shine an mayar da ku raja'a kuma ya dawo kenan da raja'a da raja'a yana iya zuwan ya dawo raja'a an dawo da shi amma yanzu ɗan lokacin sun ce ai arja'ahu ya dawo da shi a Allah ce fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum bai ce fa in arja'aka Allah ba Allah ya dawo da kai thumma ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijinku za a mayar da ku waɗansu malaman tafsiri suka ce nan marji'ukum magana ce ta Allah waɗansu kuma suka ce a'a cikon magana ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don shine aka umurta a ce qul a ghayra Allah abghi rabban wa huwa rabb kulli shay'in wa la taktubu kullu nafsin illa alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra to thumma ila rabbikum marji'ukum ko ya zamanto magana ce ta Allah istinafi ko ya zamanto cikon magana ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma ila rabbikum marji'ukum to da an kace marji' shi me abambancin marji'ukum da masirukum da kuma munabukum sai malamai suka ce in an ce raja'a an gane ko shine wurin da ka taba zuwa ka je ka dawo in an ce tsara asalin shi ka tashi daga wani wuri ka je wani wuri shine asalin shi in an ka ce anaba to ana amfani da shi ne kawai wajen alkhairi marji'ukum za a mayar da ku in an ka ce raja'a fulan kenan kamar ya tashi daga nan ya je ya dawo in an ce tsara kuma ya tashi daga nan ya je can wancan wurin shine asalin su amma ana cewa wato ana iya cewa makoman mu lahira marji'ukum ko musirukum a cikin alqur'ani yayi amfani da wannan kalma zuwa wurin wato wurin wannan kalma sannan kuma kalma ta anaba ita ba a amfani da ita sai wajen alkhairi ina fatan kuna fahimta ta don in ka ji anaba to dawowa ce amma ta ni ta alkhairi wattabi sabila man anaba ilayya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu amma in wajen sharri ne ba a cewa anaba ila sharr ina fatan kun fahimce ni thumma ila rabbikum marji'ukum sannan ga ubangijinku za a bayar da ku shine kinan anaba yunibu munabun raja'a yarji'u marji' masir makoma fayunabbi'ukum Allah zai baku labari kinayatun anil jaza amma ana nufin za a sakan ka muku domin baku labarin ai bai isa ba dan an tara mutane da tashi alkiyama sai aka ba su labari abin suka aikata ya isa ba zai isa ba sai an yi sai an yi sakamako in dan dai a bada labari na ai shikenan babu wata matsala kowa sai shi abin da ya gada ba ana nufin bayan an baku labari za a yi muku sakamako ina fata an fahimce ni nan ba akwai bayanai shin Allah zai ba su labari zai yi magana da su kaga na akwai matsala kuma an ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama a'a Allah zai yi magana da su magana irin ta azaba ba irin a magana ba irin waccan tarhaba alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadzibuna idan malaiki yayi musu magana ba mubasharatan bane an gane ko da izinin Allah ya musu magana wato kuma Allah zai yi musu magana amma magana ba irin ta rahama ba ko da mun ce magana mubasharatan Allah zai yi da su fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah subhanahu wata'ala zai ba ku labari abinda kuka yi sabani akan sa wannan aya ta karshe ba za ta samu bayani ba amma mu karanta ta sati mai zuwa surar wato ta ci karewa dai sai dai sati mai zuwa ya Allah ya kai mu da rai wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم to abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu sai sati mai zuwa za mu zo insha Allah ta'ala mu karasa in Allah ya ba mu iko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh